أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تحدث أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإبرة متيو سيدان الله سبحانه وتعالى za ta yi magana ne akan tanaji domin ranar kiyama muna fara wannan huɗuba da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadin hukumar wannan masallaci muna miƙa ta'aziyyarmu ga al'umman wannan masallaci gaba ɗaya da kuma sauran musulmai na rashin babban limamin wannan masallaci da muka yi ranar litinin imam umar faruk Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya da rahma a gare sa da kuma sa aljanna ce makomar sa jinyan da yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka fara shi a abu na biyu kafin nan akwai wata mata da ake kiranta da suna Hajiya Safiya maman alƙali Lawal Dahiru limamin masallacin Maiduguri Road mahaifiyarsa ta rasu kafin rasuwanta ta bar wasulci da cewa idan ta rasu a kawo ma wannan masallaci naira dubu goma a matsayin wasiya gashi kuma an kawo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mata da alheri abu na gaba har ila yau su ma sakon ya iso wani dan siyasa sunansa Umar Arnam ne Umar Haruna Mabu Haruna Haruna Inuwa Mabu ya kawo mu wannan masallaci da al'umma wannan masallaci kyautan moto wanda za a rika daukan gawa idan an yi rasuwa ga motar nan tana nan wata ford za ka ga rubuta sunan sunan masallacin nan a jiki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri biyan bukatun da yake nema wurin Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya masa abin da yake gudu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi mu ma ya kare mu innahu waliyyu zalika wal qadiru alaihi sauran yan uwansa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya musu irin wannan tunani na taimakon al'umma musulmi gabaki ɗaya. Kutubar mu tana farawa da kaman haka. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda shine yake halittan dan adam ya kuma kaddara masa lokaci wanda labudda ba makawa wannan dan adam din sai ya rasu. Muna neman taimakon wannan Allah kamar yadda muke neman gafaransa kan abubuwan da muke aikatawa a zahiri ko ko a baɗin wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi babu wani wanda ya batar da shi wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi babu wani wanda ya sai ya shiryar da shi mun shaida lallai Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake kuma shine kadai abin da ya cancanci a bauta masa kamar yadda muke shaidawa cewa lallai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne kuma manzansa ne ya turo mana shi da gaskiya yana mai mana bishara kamar yadda yake mana gargadi wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa a kansa cikin alqur'ani mai girma yake cewa man yuti rasul man yuti Allah wa rasulahu faqad rashada man yuti Allah wa rasulahu faqad wa man yuti Allah wa rasula faqad faza fawzan azima cewa duk wanda ya yi wa Allah subhanahu wataala da'a da manzansa to hakika wannan bawan ya samu shiriya kamar yadda duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wata'ala da manzansa wannan bawan ya bata bata ma mai nisa ya ku yan uwana musulmi mu sani cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana wani irin tabaibayi a wannan rayuwa da muke ciki na duniya wannan tabaibayin ita ce mutuwa tabaibayi shine abin da za a sanya maka a kafa wanda zai hana ka iya guduwa zuwa wani wuri to mu ma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana tabaibayi din wannan tabaibayin shine mutuwa Allah subhanahu wataala kai tsaye yayi magana da manzon sallallahu alaihi wa sallama kan abin da yake da alaka da mutuwa inda yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai manzo na sallallahu alaihi wa sallama mai mutuwa ne kamar yadda su ma za su mutu babu wani wanda za mu bari idan har Allah subhanahu wataala zai gaya maka cewa annabinsa wanda ya fi so ba zai bar shi a doron ƙasa ba to haka nan kai ma duk yanayin yadda kake son mutum da ƙaunarka gare shi wallahi Allah ba zai bar shi ba saboda haka mun san mutuwa da zafi haka nan amma bayan da zamu yi haka Allah subhanahu wataala ya kaddara mana a wannan makon mu rasa babban limamin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji rahma gare sa Allah subhanahu wataala bai shiru ba ya ƙara faɗa wa al'umma yake cewa bi kulli ummatin ajan kowace al'umma da ka gani mariga mun hukunta musu lokacin su wanda fa idza jaa ajaluhum idan lokacin su yayi fala yastakiruna anhu sa'atan wala yastaqdimu Allah yace ba za mu ƙara maka minti ɗaya ba ballanta na awa lokacin ka na yi sakan ɗaya ba za a ƙara maka ba wallahi haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara Allah kuma ya ƙara faɗan wani abu na burgewa yace wala yastaqdimu lokacin ka in bai yi ba ba yanda za a yi ka mutu ko an yi maka asiri an yi maka jiba an sa maka guba an sa maka bom an yi maka menene menene don ka mutu Allah yake wallahi in lokacin ka bai yi ba ba wanda yake kishi Allah mun gode Allah alhamdulillah ya ku yan wana mu sani lalle ita mutuwa da kake gani to musiba ce babba babu musibar da ta kai mutuwa babu kuma bala'i da ya kai mutuwa mafi girman hadarin da ke tattare da cikin mutuwa shine rakkanan mutane akan mutuwa din da yawan mu mun ga mutuwan nan ta dauki iyayenmu ta dauki babanmu ta dauki babanka ta dauki mamanka ta dauki mamana ta dauki abokina ta dauki babban malamin da muke gani babu kamar sa yau babu shi amma da yawan mu sai mu sa kafa mu shure mu manta cewa mutuwan nan tana nan mu koma mu ci gaba da saba wa Allah subhanahu wataala ba dare ba rana to babu bala'in da ya kai wannan kuma ita kanta mutuwan musiba ce bala'in kuma da ke kasanta shine mantuwa da mutane suke yi akan mutuwa kowa ya ci gaba da saban Allah da yake yi kamar mutuwan bata ishe shi wa'azi ba malam yana faɗa cikin ɗaya daga cikin hudubobin sa yana cewa fa man lam yatta'iz bil mauti fala wa'izara duk wanda mutuwa bata iya zamanto masa wa'azi ba malam yace to babu abin da zai iya masa wa'azi babu Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya kai dan uwana riki mutuwa a matsayin gargadi in har kana so ta zamanto mai wa'azantuwa zamanto mai tafakkuri kan abin da mutuwa take yi idan har kana da rabo a cikin masu zamantowa cikin tafakkuri ka kalla yanda kake son yaranka yanda kake son matayenka yanda kake son abokananka kar kuma a ce yanda kake son dukiyanka haka nan mutuwan za ta kutso in dare ne ko ko cikin rana ne kawai sai ta ɗauke ka gad ɗin da kake ji da su masu gadinka da kake ji da su wallahi mutuwan ko kallon su ba za ta yi ba domin ta san babu abin da za su iya tsinanawa kana cikin ƙuryan ɗakin ka cike da general wallahi kawai sai kawai su ɗauke ka ɗab ba wani wanda ya isa Allah subhanahu wataala ya kalubalanci mutane a cikin alkur'ani mai girma yake cewa in akwai wani wanda ya isa ya iya tsara mutum kar ya mutu ya faɗa mana Allah ya ce falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce kalla mana yayin da rai din nan ya gangaro ya gangaro ya zo daidai wurin makogaro da dan uwan nan naka kana ganin shi a kwance babu abin da zaka iya masa in dai musulmi ne shine kawai zaka ga ya iya yin wani abu kwara daya yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma banda wannan ba wani abu wanda mutum ya isa likita komin kwarewarsa ba a Najeriya ba ko a Germany yayi karatu wallahi bai isa ya hana wannan ramsa ba Allah ya ce wa antum hina idan tanzurun gashi kuna kallon sa a kwance zai mutu za a cire ran nasa ba abin da za ku iya yi masa kudinka a wannan lokacin miliyoyi ko biliyoyi babu abin da za su yi kinana maka ƴaƴanka in sun kai cikin duniyar nan babu abin da za su yi maka ballantanna kuma masu gadinka ko karnuka da kasa a kofar gidanka wallahi babu abin da za su yi kenan ko da yaushe ka rika tunanin wannan cewa mutuwan nan za ta zo ta raba ka da yaranka za ta raba ka da matayenka za ta raba ka da wannan gidan da kake ta kokarin gyarawa kamar yadda za ta raba ka da abin da ka fi da shi shine dukiyanka babu kuma abin da za ka iya to maimakon ka rabkana da wannan ka je kana yin wani abu ka sa wannan abokinka cewa ko da yaushe mutuwan nan za ta zo maka kenan mafita ka zamanto kana aikata kyawawan ayyuka sai mutuwan ta same ka cikin sauki Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya ka dan wani da kake sauraron mu mutuwan nan nana tana zuwa babu wani wuri da za ka iya shiga wai domin ka laɗe ko ka ɓoye mata Allah ya gaya maka cikin alkur'ani yake cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah yake duk inda kuka shiga ko da gini ne wanda ake yin sa can kasan kasan kasa Allah yake wallahi mutuwan nan za ta bi ka kuma za ta dauko ka Allah mun tuba Allah ta yafe mana tilla mun san wannan yanzu ƴan uwana babu makawa dole ne ni tattali ga wannan rana wanda za ta zo mana ko yanzu ko an jima ko gobe ko cikin makon da za mu shiga ko watan da za mu shiga ko ko shekaran da za mu shiga dole ne mu tattali mu tabbatar wa da kanmu cewa lalle ko shakka babu wannan mutuwan za ta mutu same mu da me zamu iya yin wannan tattalin zamu yi wannan tattalin ne da abubuwa guda biyu abu na farko shine at-taqwa jin tsoron Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqun ya ulul albab abu na biyu in ka ji tsoron Allah kuma sai ka hada da kyawawan ayyuka menene za ka yi wanda zai iya zamantowa ya amfane ka a duniyanka da kuma lahiranka gina wa mutane jijiyoyi ko ko famfan tuka-tuka na burtsatsai musamman ma halin nan da ake ci na wahalar ruwa kana kallo mataye na aure da yara ƙanana za a fita zuwa ɗibo ruwa ƙarfe ukun dare karfe ukun dare za a fita wai a je ɗibo ruwa a lokacin da kai Allah subhanahu wata'ala ya yassare maka dukiya ba ma dukiya ba tarin taron dukiya wanda za ka iya zuwa wannan unguwannin ka sa a haƙa musu wannan bohol ɗin a kan kuɗin da bai wuce naira dubu ɗari uku da hamsin ba in na hannu ne bai wuce naira dubu ɗari da wani abu ba Allah ya baka wannan dukiyar da za ka iya yi kai tunani yau da gobe sai Allah yanda Allah subhanahu wataala ya baka wannan rayuwa gobe zaka iya mutuwa yau zaka iya mutuwa yaranka kai ma za su iya shiga wannan halin sai maki wasu kai ma sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka samar da wasu abubuwa wanda ko bayan wucewanka al'umma za su iya amfana da shi ladan zai iya kai maka kamar yadda ake faɗa a sadaka ajariya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya rasu to dukkanin ayyukansa sun tsaya cak sai abubuwa guda uku daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ilmun yuntafa'u bihi ilmin da ka bari ake amfana da shi ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ka iya tara wasu ka koya musu ko da layi ɗaiɗai ne ko da ko littafi ɗaya ne Allah ya ce ladansa matuƙar wa'annan bayan za su yi amfani da shi ladan zai rika zuwa maka au sadakatun jariya ko ko sadaka mai gudana wanda ko bayan mutuwanka wannan sadakan za ta iya ci gaba da wanzuwa kai dai ka gani yadda masu dubara suke yi je ƙauyuka suna haka rijiyoyi in a birane ne inda ake wahalar ruwa ga dai unguwa nan kusa da mu nan kabala ga unguwa nan hayar gasa ga unguwa nan tudun wada wahalar ruwa ake kai dan kana da bohol din a gidanka ba za ka iya jin tausayin wasu ba ka iya zuwa kai musu ga abubuwa na lada da yawa da za ka iya yi ka dai ga wani yanzu gashi ya aiko da mota wanda za a rika daukan gawa kai wani irin shiri kake da shi wanda za ka yi ko bayan mutuwarka wanda za a rika amfana da shi ga kafet na masallaci za ka iya zuwa ka canza wannan kafet din in ka canza shi ba komai bane a cikin dukiyar da Allah ya maka kai ma ka zo ka gwada wannan kafet din a dauka a kai ma wasu masallatai ka samu lada ko kai baya ne lada zaka samu dan uwana ga marasa lafiya nan a asibiti da yawa kan naira dubu biyu dubu uku wani zai mutu ga shi kai ka tara kuɗin a account ɗinka babu abin da zaka yi da su sai ka mutu yaran ka zo suna rigima a kai wasu ma in ba rigima ba su je suna shan giya da wannan kuɗin nasa Allah mun tuba Allah ka yafi mana ya kai dan uwana musulmi ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa a sayyidina Umar afwan yana cewa kabari da kake gani shine farkon masauki daga masaukan lahira idan yayi kuma karshen masauki daga masaukan duniya da mutum ya mutu shine karshen masaukinka da za a kai ka duniya farkon masaukinka kuma kenan a lahira in ka aikata kyakkyawa dan wana za a ga kyakkyawa in baka aikata kyakkyawa ba to Allah mun tuba Allah ka yafe mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da kansa yake fadan wannan yake cewa alqabru rawdatun min riyadil janna kabari da kuke gani yana zama dausayi daga cikin dausayin aljanna in ka aikata kyawawan ayyuka ka kiyaye wannan idan mutum bai aikata kyawawan ayyuka ba aw hufratun min hufrin niran sai ya zamanto kwazazzabu gidan wuta daga cikin gidajen wutan lahira haka bari yake zama mu wasu Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah karka sa kaburkan mu zamanto kwazazzaban gidajen wuta ya kai dan wana manzon Allah ya cigaba da cewa fa inna ja'abtum fi idan bawa ya iya tsira daga rigingimu da wahalhalu na kabari to abin da zai je riska a lahira duk mai sauki ne Allah ka mana haka Allah ka samu tsira idan bawa bai tsira ba ya kai dan uwana to dukkanin wani tashin hankali ya tabbata kan wannan bawa Allah ka yafe mana ya kai dan uwana saurara ka ji abin da kabari yake faɗa kullum garin Allah ya wayi ba mamaki wannan maganan da kabari yake yi ya iya shirye mu magana na farko da kabarin yake yi yana cewa ni din nan da kuke jin labari ana cewa kabari to baitul zulaman ni ne ɗakin duhu ko ka taɓa gana an sa wani kabari da kuma fitilla ne ba za a taɓa sa ka ba ka kiyaye wannan tsabagen duhu ne ke cikin kabari sai in ka aikata kyawawan ayyuka na biyu kabarin yake cewa wa ana baitul wahda ni ne gidan kadaici dukkanin yan uwanka in sun cika wannan duniyan babu wani wanda zai yadda a birne shi tare da kai ko akwai ne yaranka da kake ganin suna ji da kai suna ce maka dadi in bahaushe ne a ce maka baba ah dan uwana kana mutuwa wani yaron naka ma tsoron kabarin naka zai to ballantana matanka kana mutuwa abinda za ta fara tunani shine wa za ta ƙara samu ya aure ta ka sa wannan a ranka baitul waqta na uku yake cewa ni ne gidan tsutsotsi da ka mutu baka aikata abun kwarai ba yace wallahi tsutsotsi zan hada ka da su duk cinye ka yanzu wannan bai isa ya sa mutanen mu mu dawo cikin hayyacin mu ba mu ƙara riƙon bautan Allah subhanahu wata'ala da ƙarfi ya kai dan uwana da an wuce wannan rigima na kabari saura tashin kiyama wanda kake ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا رانا ne wanda za a turo za a koro ko za a rako waɗanda suka ji tsoron Allah suka aikata kyawawan ayyuka akan abin hawansu za a rako su suna tahowa har zuwa inda za a yi hisabi Allah ya ce wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda duk wanda ya saba wa Allah komin girman shi komin yawan shekaransa komin yawan ilimin sa komin yawan kuɗinsa Allah ya ce gidan wuta za a masa ga ta ta haddata wancan ayan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya kai dan wana wannan ranan ita ce ranan da zaka ga yaran da aka haife ki furfura ta kullo kansa kawai farin daci da kake gani yau aka haife ki yau furfura ta fito saboda tashin hankali babba ko wayanda suka manyanta za ka gansu suna tafiya suna tangadi kai ka ɗauka sun bugu ne sun sha wani abu wanda yake intiskatin ɗin hankalinsu ya kai ɗan uwana Allah ya ci gaba da gaya maka cewa rana ne da za ka ga mahaifiya da take shayarwa za ta yi wurgi da yaron da take shayarwa waɗanda suke da juna biyu cikin bai isa haihuwa ba a ranar za a za a haife shi Allah subhanahu wataala ya gaya maka wannan a cikin alqur'ani yake cewa yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhaballahi shadid ya kai dan uwana da an wuce wannan rigimar da wannan tashin hankalin to masaukai guda biyu ne ko dai ka zamanto cikin gidan aljanna ko ka zamanto cikin wayanda za a kai gidan wuta Allah mun tuba ka yafe mana ka sanya mu a cikin wayanda za a kai gidan aljanna Allah madaukakin sarki yayi alƙawari yace wallahi la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in na rantse da girmana da buwayana sai na cika gidan wutan jahannama da mutane da kuma aljanna babu inda za a ga Allah ya yi alkawarin sai ya cika gidan aljanna ba za ka taɓa ganin wannan ba saboda haka karka yadda ka zamanto cikin masu kora mutane daga samun rahaman Allah nuna wa mutane cewa aljannan nan tana da girma da yawa ba za mu iya cika ta ba amma wuta ba ta da girma ba ta da girma ka kalla duk yawan mutanen duniya ba za su iya cika aljanna ba to kenan wutan ba ta da girma ba ta kai aljanna ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya maka wannan domin ka sa kwalwanka cewa arduha ka ardi samawati wal ard girman aljannan talaka talaka a gidan aljanna shine wanda za a ba ta aljanna da ta kai girman duniya me za ka yi da ita in gudu za ka yi ka tafarfalawa da gudu ba za ka kai karshe ba in kulla za ka yi aljanna ma duka kai ko ba haka ba ne malam bala haka za a yi ko ba haka ba ya abin da za ka yi ba za ka iya kawo za ka yi wannan wurin ba saboda kar ka zamanto cikin masu kora mutane daga samun rahamar Allah wuta ne za a iya cikawa aljanna ba za a cika ta ba saboda haka kai ta jawo mutane kai ta shigar da mutane zamanto mutanen kwarai ta yadda za su iya zuwa su shiga wannan aljanna tana nan da yawa kar ka jima wani haushi dan kaga ya shirya ba a cikin aljannan ka za a sashi Allah ya ba mu ikon gyarawa ‘yan uwana abinda za mu iya ɗauka kenan kafin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma yana cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id wasu mutane aljanna za mu sa a kai su kamar yadda malam yake faɗa a cikin hudu ba tsaye daga cikin hudubinsa yake cewa wayannan Allah zai sa a kai su aljanna ba tare da ya damu ba wayannan Allah zai sa a kai su gidan wuta ba tare da ya damu ba saboda haka da ni da kai ba mu san ina ne Allah zai hukunta mana ba namu mu ta tsayawa mu gyara in muka zama mutanen ƙwarai sai mu zama cikin wayanda za a sa aljanna ya kai dan uwana ka sani wannan wutan da ake magana ba irin wuta bane da ake girka maka abinci ina wannan wuta ta lahira to kamar ka ce wutan lahira kashi miliyan ɗaya sai a ɗauko kwara ɗaya kwara ɗaya na ƙara kasa shi zuwa gida ɗari sai a ɗauko kwara ɗaya daga cikin wannan gida ɗarin sai a ce da shi ake maka girki kana ganin mutum aka sasa wannan zai rayu kuwa ba zai rayu ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya maka kullama zabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab ka sani kuma zurbinta ya wuce duk tunaninka kar kai tunanin zaka iya yin dage kada wani sashi na bikinka kar ya kone ina ba zai yiwu ba kayan kawa a gidan wuta manya-manyan karafuna ne ake kakkaurawa mutane sun mun duwa Allah mun tuba Allah ka yashe mu abin shan gidan wutan nan ɗan wana ka kiyaye ruwan miki ne ruwan ciwo in mutum ya ji ciwo za ga wani ruwa yana fitowa mai wari wannan ruwan za a rika ba masu saban Allah Allah mun tuba Allah ka yashe mana ɗan uwana a cikin gidan wuta babu rahamar Allah babu ba gani ba in sun ce Allah a cire mu daga wannan wutan sai Allah subhanahu wataala ya sa malaiku ce qala qa'u fiha wa la tukallimun kan ma su ƙara magana sun shiru Allah mun tuba Allah ka yafe mana a ƙarshe dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin gidan aljannarsa wanda fadinta da girmanta ya fi wannan duniya da muke ciki wanda Allah subhanahu wataala ya yi tanadinta ne ga wanda suka bauta wa Allah sau da kafa kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mu wannan babban limami namu Imam Umar Faruk da Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa a wannan makon muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna makomansa kyawawan ayyuka da yi tsakaninsa da Allah da mutane muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ninninka masa ladan wanda yayi na kuskure tsakaninsa da Allah da mutane muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe masa abubuwan da ya bari na zuri'a da surukai da jikoki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa kawunan su ya sanya musu albarka mu da muke tare da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu haƙurin rashi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu hakurin rashi Allah subhanahu wataala ya bamu hakurin rashi Allah ya raya ya raya masa gidansa Allah ya raya masa gidansa kada Allah ya kashe wannan gida nasa innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi sauran mun mutan mu kowa a nan wurin da na kuma mutum a lahira muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji rahma a gare su in ta mu ta zo ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu shiga da kyau da imani ya azurta mu da wa'inda za su mana addu'a bayan rayukan mu wa'inda suka taimaka da sadaka da addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا واعلموا يا عباد الله أن الله قد جعل لنا قيد, قيد, قيد الحياة بالموت وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال أيضا في حق أمته لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون واعلموا يا إخوة الإيمان إن الموت هو مصيبة العظمى وبلية الكبرى وعظم منه الغفلة عليكم بذكرها إنها عبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر إذا جاءت فلا, فلا موئل لأحد منها يقول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذا ولا بد لنا من إعداد من إعداد نزولها بالأعمال الصالحات فإن وراء ذلك الموت طالب حثيثا وهو القبر القبر ألا وإن القبر أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القبر روة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران فإن جاء عبد فيه وما بعده أيسر وإن لم ينج فيه عبد وما بعده أشد هو يتكلم كل يوم ثلاث مرات يقول أنا بيت الظلمة أنا بيت الوحشة أنا بيت الديدان وبعده إخوة الإيمان يوم الحشر ويوم الحشر يوم عظيم قال تعالى يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد ففي الإيمان عليكم بالاستئذان اليوم بهذا اليوم إذ هو يوم يشيو فيه الصغير ويسر فيه الكبير وتذهل كل مرجعة عما عضعت وتذو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وبعد الحشر جاران وهم الجنة والنار وهما الجنة والنار قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال أيضا فريق في الجنة وفريق في السعير وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمر واعلموا إخوة الإيمان إن النار حرها شديد وقارها بعيد وحليها حديد وماؤها قديد وليس فيها لله رحمة أعاذنا الله لي ولكم ولمن آمن ولمن قال آمين ويرثنا الجنة عرضها السماوات والأرض عيدة للمتقين عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر أن يغفر لإمام هذا الجامع إمام عمر فاروق اللهم اجعل قبره وراثا من رياض الجنة اللهم اغفر له مغفرة مغفرة جميعا اللهم اغفر له مغفرة واسعة اللهم اجعل قبره وراثا من رياض الجنة ولا تجعلها حفا من حفر النيران اللهم احشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واحسن أولئك رفيقا اللهم الحق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم جازه عنا وعن كلمة الإسلام خيرا اللهم الحق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تابع بيننا وبينه بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم Say it to go. Say it to go.